yukhribuna buyutahum ko biyutahum yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar a shekara ta hudu hakan ta faru a shekara ta biyar mun ga gazwatul ahzab ko gazwatul khandaq a shekara ta shida mun ji sulhul hudaybiyya a shekara ta bakwai kada kuma ta da khaybar a shekara ta takwas akwai mu'ta a shekarar ta takwas ɗin ne dai sannan aka yi fatu makka ina fata man fahimta wa'annan ba ma'ana mafi bayyanuwar yaƙoƙi da aka yi akwai yaƙoƙi da yawa da aka yi su a cikin waɗannan shekarun to a cikin waɗannan gabanin ai fatu makka akwai ciyarwa waɗanda suka yi to duk wanda ya ciyar a tsakankanin lokacin nan kuma ya yi yaƙi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fi wanda ya ciyar bayan fatu makka kuma ya yi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau wanda ya yi yaƙi bayan fatu maka kuma ya ciyar bayan fatu maka shine rukuni na biyu tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na ukun shine wa kenan wanda ya yi yaƙi amma bai ciyar ba sannan sai ka zo ka ɗora irin yadda yadda ayan nan take ma'ana wanda ya zama yana da damar fita amma bai fita ba saboda wani uzuri karɓaɓɓe yana da lada daidai nasa sannan kuma wanda yake bai fita ba bai ƙarya ba amma dai mai gaskiya ne sannan kuma mafi sharrinsu na ƙarshe bai fita ba amma ya iya ƙarya ina fata man fahimta to ubangiji Allah maɗaukakin sarki anan haka ya faɗi idan kun lura a nan gurin ubangiji inda Allah ya ce ghairu uli darari ma'ana banda waɗanda suke da larura larura karɓaɓɓiya a nan mafhum ne mafhum kuma akwai mafhumin da yake da mukhalafa akwai wanda ba shi da mukhalif an gane to a daidai nan gurin za a fahimta daga cikin wannan mafhumin cewa anna man khallafahu al'udhr dukkanin wanda uzuri yasa bai je yaƙi ba in dai niyyarsa kyakkyawa ce to zai yi daidai da waɗancan da suka fita yaƙin e wannan shine mafhumul mukhalif din al mafhumul mukhalif wanda bai je ba kuma yana da uzuri to lalle zai samu wancan ladan da muka faɗa kuma ladan shine ya tabbata a hadisi ingantacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muka karanto shi a ɗazu inda ya ce inna bil madinati aqwaman masirtum min masirin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fihi an gane da kyau suka ce ya ma'aikin Allah wa hum bil madina yace eh na'am habasahumul udhru ina fata mun fahimta wannan hadisi yana cikin bukhari in ka gane tartibin ayar to haka take kada ta rikita ka babu ainihin wato cin karo ko ce babu bambance-bambance a cikinsu Allah ya ce wa kullum wa'adallahu dukkaninsu dai Allah ya musu alkawarin alhusna alhusna hiyar janna lillazina ahsanul husna wa ziyade in ji imamul kisa'i ko suna da ƙari wannan ƙarin shine ganin Allah Allah ka bamu wannan husna Allah ka bamu azurta mu da ganinka ya Allah subhanahu wa ta'ala to don haka ‘yan uwa Allah dukkaninsu dai ya musu tanadin gidan aljanna amma da aka ce an musu tanadin sai Allah ya ce wa faddalallahu almujahidina alal qa'idina ajran aziman darajatin ai cikon karatun ne domin wannan darajatin din wasu sun nuna cewa ai wannan yana da darajatin din nan yana da alaka da menene da wancan ajiran din an gane da kyau yana da alaka da shi kai tsaye ba shi da ainihin wato a abin nan yankewa imamun razi yana ɗaya daga cikin wanda yake ganin cewa amna wannan to shi kenan kada dai mu faɗaɗa da yawa darajatin minhu wa magfiratan wa rahma ma'ana darajatin ɗinnan na'ati ne na wancan abin nan me yake da suna ajiran ɗincan da aka ambata an gane da kyau ajiran aziman kuma darajatin aiwa darajatin ko dai zamo badal ne na wancan ajiran din ko kuma na'ati ne nasa darajatin minhu wa magfiratan aka yi atafi atfu bayanin akan abinda Allah ya tanadar wa su waɗannan dai mujahidan da suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta darajatin minhu wa magfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafurar rahima Allah madaukakin sarki ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai subhanahu wa ta'ala a daidai wannan aya da muka ji shi'a suna kafa hujja da wannan aya ganin cewa sayyidi ali radiyallahu ta'ala an shine yafi falala shine yafi cancanta da halifanci akan sayyidi abubakar radiyallahu ta'ala an kun san me yasa saboda aishi sayyidi ali yana da yawan yaƙoƙi ya fita yaƙi kuma Allah ya ce wa faddalallahu almujahidina ala alqa'idina ajran aziman darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma to dan haka sayyidi ali shi yafi cancanta da khilafa akan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma abubakar yaƙoƙinsa kaɗan ne to dan menene za ku ba wa sayyidi abubakar khilafa akan sayyidi ali radiyallahu ta'ala an da haka wanda ya fi cancanta da khilafa shine sayyidi ali saboda ya fi kowa fita yaƙi kuma Allah ya ce wa faddala Allahul mujahidina ala alqa'idina ajran aziman haka ne haka suka ce to mu kuma sai mu ce to idan fifikon da yasa aka dora sayyidi abubakar akan ali shine fita yaƙi to ai shikenan sai ku gabatar da sayyidi ali akan muhammadu rasulullahi saboda ya fi shi fita yaƙi ba ku gane me nake nufi ba ko in dai ma'aunin shine fita yaƙi to sai ya zama shi ya fi cancanta ma da annabta ai kun fahimta da kyau shi ya fi cancanta da annabta to ba ma'aunin wa shine fita yaƙi ko makamancin haka ba an gane da kyau za su ce a'a ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bayani da shiryarwa da tsarawa da yadda za a fita da istratijiya strategic na yaƙi da kaza da kaza shi shugaba ne da kaza to in kuka faɗa ka to shi ma abubakar ɗin ai hakan yi saboda shi ne halifa ina fata mun fahimta da haka dai ba su da wata masakar tsinke a cikin nan ganin cewa a fifita sai dai ali akan abubakar wai na abin da ya shafi halifanci akan ainihin wato wato akwai ilzami a cikin wannan in har sun faɗi wancan to ilzamin da za a yi musu to lalle za a lazimta musu akan cewa dole su yadda abin nan shi ya fi cancanta da annabta saboda menene saboda ai ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yawaitar yaƙi ina fata mun fahimta to akwai wani mai hankali da ya isa faɗi wannan in ba za ka faɗi wannan ba to ba za ka faɗi wancan ba ina fata mun fahimta to don haka ‘yan uwa wannan ba wannan wajahi ɗin shi khalifanci na abubakar radiyallahu ta'ala anu ya haɗu ne da kusan ijma'in sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan babin muke ba wannan ‘yar mudakala ce to Allah da ya ce la yasawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل, وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما قبا نموتي وانا آية أبو قداء كوي ديرجي إمام شافعية ما سبن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى سنكف هجة دوانا akan cewa anna lishtighala bin nawafili afdal min lishtighali bin nikahi ina gwagware akwai sakamakon wani sakonsu a cikin wannan aya shafi'iyya sun kafa hujja da wannan ayar ishtigali da na filfili da abubuwa na tatsawu'i ka shagaltu da su ya fi ka je kai ta shagaltuwa da aure malam komanda ina fata fahimta suka ce me yasa saboda li'anna bayyana annal jihada fardun alal kifaya saboda shi jihadi fardun ne kifa'i idan wani yayi an ɗaukewa wani a haka ne da a ce fardu ainin ne kaga da kowa dole ne sai dai yayi to sai ya ce idan ku haka wannan ya tabbatu idan qama ta'ifatun bil jihadi idan wasu sun tafi sun je yin jihadi saqata al fard anil baqin kaga farlancin ya sauka akan wasu ya ce falau aqdamu alaihi idan suka je suka yi kana dalika minan nawafili la mahala idan har zai suka je suka yi shi kuma ya je kaga ya zama nafila ne ta tsawai a kansa an gane da kyau sannan faɗin Allah wa faddala Allahul mujahidina alal qa'idina ajran azima yana kunsar dukkanin mujahidai daidai ne wanda yake wajibi a kansa ko kuma mandubi a kansa to shi kuma wanda ya shagaltu da yin aure ai dole ka sanya shi ƙa'idi ne akan jihadi ma'ana mazaunin gida ne ba wanda ya fita mai jihadi ba to kaddara wanda jihadi ya zamo mandubi a kansa ya fita yaƙi kuma an yabe shi a cikin wannan ayar to kai kuma wanda ka zauna gida kana ta aurewa ya yabe ka kun fahimta da kyau haka suka fitar da wannan fiƙihun aya ɗin a cikin wannan amma sai dai watakila a yau za mu ce akaramakumullah zamani ne fa na fitina zamani ne na tabarruj zamani ne na facebook zamani ne na tiktok zamani ne na duk yadda mutum ya kai da takawarsa idan yana musamman to bari na shiru dai watakila nan da nan za a ruɗe shi a yaudare masa kwakwalwa a ainihin wato ya je ya halaka ko makamancin haka don haka shi kansa shi ma auren yana bayuwa ne ɗaya daga cikin al'ahkamu taklifiya a alhamsa ɗin nan wani yakan kasance wajibi a kansa wani yakan kasance mandubi wani yakan sai haramun wani yakan sai menene a makruhi wani yakan sai mubahi ne ma a kansa balil insanu ala nafsihi basira kowa dai zai duba ya ga shi a karan kansa wajibi ne ko ba wajibi ba ne mandubi ne ko kuma makruhi ne ko kaza ko kaza ne an gane da kyau amma dai idan ta bayyana a gaban alkali watakila alkali zai iya fayyace maka ya ga kai menene yake a kanka wannan aure din ina fata man fahimta kai komanda me naka ne aran ma mu je aya gaba ba dan ta kare ba na'am innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum na'am قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها na'am فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم Mm.
وكان الله عفوا غفورا Na'am, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce, Innan ladina tawaffahumul mala'ikatu, lafazin tawaffahum, asalinsa ta tawaffahum ne, sai aka cire ta'un guda ɗaya, sai ya zamo tawaffahum, amma mudari'i ne ya zamo ta tawaffahum, an gane da kyau, kamar tanazzalu sai ya zamo ta tanazzalu, kamar takallamu ya zamo ta takallamu, kamar tanasaru ta tanasaru, to sai a shafi ihdatta aini sai ya zamo tanasaru tafaqahu takallamu ah, tanazzalu ko tanazzala ko makamancin ire-iren haka imamul bazzi idan ya zo a hali na wucewa ire-iren su su guda 31 ne a cikin alkur'ani mai girma idan ya zo sai ya yi idigamin abin baya da wannan ta'un ɗin su guda 31 yana idigamin su bittifaq guda biyu kuma wa kuntum tamannawna alladhi ma'tafaqahuna anhu ala wajhayn fafham muhassila su kuma sai yayi musu fuska biyu yana da tashdid yana kuma da at-takhfif ina fata mun fahimta su 31 ne ka je cikin shatibiya wa fil wasli lil bazzi شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملا وفي آل عمران له لا تفرقوا ولنعام فيها فاتفرق مثلا وعند العقود التاء في لا تعاونوا ويروي ثلاثا في تلقف مثلا تكلموا ما حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعد لا في الانفال ايضا ثم فيها تنازعوا تبرجن في الاحزاب معا تبدلا وفي التوبه الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلى كودا باسا سوما قارسا وتاكو to don haka dai mu karasa idan muka zo na ga ana nuna mun lokaci su guda talatin da nawa ne guda talatin da ainihin wato ɗaya ne a cikin alkur'ani wa fi taubatil gharra'i qul hal suna anhu wa jam'u sakinaini hunan jala wa fil hujra tamayyazu yarwi thumma harfa takhayyaruna anhu talaha qabla hal ha qablahu al ha wa sala wa fil hujrati ta'u fili ta'arafu wa ba'du wala harfani min qablihi jala sai wa kuntum tamannawna ma tafakkahuna anhu ala wajhaini fafham muhassila da izinin Allah idan muka zo gobe za mu ji waɗannan haruffa ɗin da imamul bazzi yake tashdidin su su 31 a cikin alkur'ani amma an nuna mun lokaci ne bari mu ɗan san wasu abubuwa gabanin mu dawo ubangiji ya ce lalle waɗanda mala'iku suke ɗaukar rayukansu zalimi an fusihim suna halin zalintar kawukansu ƙalu za su ce fima kuntum yaya kuka tsinci kawukanku wannan istifham ne na inkar suna inkarinsu yaya kuka tsinci kanku a wannan hali ɗin fima kuntum ƙalu sai su ce kunna mustad'afina fil ardi mu mun kasance masu rauni a ban ƙasa ƙalu sai mala'iku su ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin ƙasa Allah bata zamo a yalwace ba sai ku yi hijira a cikinta fa ula'ika ma'wahum jahannam to waɗannan su ne makoma su jahannama wa sa'at masira kuma makoma ta munana idan ta zamo jahannama illa sai aka yi exception sai dai banda almustadafina min rijal waɗanda suke raunana cikin maza wan nisa'i da mata wal wildani da raunana cikin ƙananun yara la yastati'una hilatan ba su da wata dabara ba su da wani wayo wala yahtaduna sabilan ba su iya gane hanya ba su iya shiryar da kansu akan komai fa ulaika asallahu an ya'fu anhum to waɗannan da sannu Allah maɗaukakin sarki zai musu afuwa zai gafarta musu wa kana Allahu afuwan kuma Allah ya kasance afuwan mai afuwa ne Allah kai mana afuwa ghafura kuma mai gafara ne subhanahu wa ta'ala to a daidai nan gurin ubangiji Allah maɗaukakin sarki bayan ya gama bayani a waccan ayar bayani akan jihadi da falalar jihadi da makamancin haka sai anan yake so ya mana bayani dangane da waɗanda ba su yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ina fata mun fahimta sai ya ce innal ladina tawaffahumul mala'ikatu mun faɗi wannan tawaffahumul mala'ikatu yaya asalin bayanin yake zalimi anfusihim zalimi anfusihim anan hal ne ma'ana fi hali kaunihim zalimi na anfusihim an gane da kyau fi hali zulmihim anfusahum afwan ma'ana a halin sun zalunci a kawukansu to anan abinda ake nufi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaura daga makka zuwa madina akwai waɗanda ba su yi hijira ba akwai waɗanda rauni ne yasa ba su yi hijira ba akwai waɗanda babu yadda suka iya kuma musulunci ya girmama wannan ainihin wato rauni nasu ya ba su hanzari akwai kuma wanda a'a kawai saboda munafinci ne kawai saboda ba su yadda da annabin ba sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta shi yasa suka ƙi yin wannan ainihin wato hijira ɗin Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle waɗannan da ta tawaffahumul mala'ikatu da mala'ikunmu suke ɗaukar rayukansu bari mu fara da shi a nan gudan mala'ikan ɗaukar raiwai guda nawa ne ba guda ɗaya ba ne to sai aka ce tawaffahumul mala'ikatu mala'ika sai aka ce mala'iku suke ɗaukar ransu a can suratun an'ami Allah maɗaukakin sarki yake cewa menene wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna kaga yace tawaffathu rusuluna bai ce tawaffathu rasuluna ba a cikin nan yace tawaffatu tatawaffahumul mala'ikatu a can Allah ya ce ƙul ya tawaffakum malakul mauti a can wani gurin Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha to wai wanne ne ba wanne ba ne wani idan ya ji ya kasa gane ya ce kai akwai contradiction akwai cin karo a ayoyin alkur'ani babu wani cin karo abin da yake nufi shine mala'ikan ɗaukar rai wanda yake ar-ra'is al-muwakkal wanda aka wakkala shi shugaban ɗaukan guda ɗaya ne shine malakul mauti kuma kowa sai ya arba da shi amma lokacin da kai arba da shi kai kasan sai dai marrabuka kuma ta biyo baya Allah kai mana mai kyau to don haka mala'ikan mutuwa sunansa malakul maut ba a zara'ilu ba an gane da kyau ƙul ya tawaffakun malakul maut haka Allah ya kirawo shi a cikin alkur'ani cikin sajada malakul maut madalla idan za a ɗauki ran mumini ko kuma ran kafiri to mala'ikan ba shi kadai yake zuwa ba yakan zo ne da mataimakansa mataimaka waɗanda za su ɗauki ran mumini mai takawa mai ƙur'ani za su zo suna haƙurtar da shi suna cewa kada ka ji tsoro mu ma mala'iku ne ɗan uwanmu ne kada ka ji tsoron me za ka je ka gani a kabari kada ka ji tsoron kaza da kaza sannan kada ka yi baƙin cikin abin da za ka bari a gidan duniya yadda Allah ya kula da kai a duniya to zai kula da kai a bayan ka bayan baka nan innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurin rahim Allah ka kai mu aljanna cikin aminci ya Allah kuma Allah ka sauƙaƙe mana karɓar rai lokacin fitarsa ya Allah don Allah ya zaka ji lokacin ɗaukar rai ana ganin ciwo an harbe ka ko an maka wani abu ko kana cikin rashin lafiya ko kana cikin wani yanayi mala'ika su zo suna cewa mu maraka ne na wanda za a ɗau rayuwarka kada ka samu tashin hankali kada kai kaza suna nutsar da kai suna kwantar da kai a suna kwantar maka da hankali walillahi almathalul a'la galibi idan an buga misali a duniyance an fi ganewa dan mu din yan duniya ne ba ina nufin yan duniya hayakin taba ba an gane da kyau babu da mu din a duniya muke saboda idan ba a buga misali a duniyance ba wani ba zai gane ba idan mutum ya shiga aiki likita yana masa aiki yayin da likita duk allura sai ya maka tsanani sai ya ce ka ci kazanka ko kayi kaza ko kai ne kai kaza yana maka zafi biyu ga zafin musguni da mangari ga kuma zafin allura ko fiɗa ko makamancin haka amma yayin da aka haɗa maka da nasis ɗin nan masu tausasarka da Allah ba zafi sai ka ce ba maza ba sai ka ce ba rago ba haba malam kwamanda ne ba kai ina za ka yi abin nan an gane da kyau sai ka ji wani sabon ƙarfi ya zo abin nan tasliyan nan da suke maka wannan to sai ka ji kaji watakila har an gama ba baka sani ba to walillahi almathalul a'la to haka mala'ikun nan zazo suna ta rarrashinka har a ɗauki ran ai sama da shi sama ta farko sama ta biyu har sama ta bakwai duk sama inda aka je a ji wannan ran yana kamshi yana ainihin wato cika sararin samaniya ana cewa wannan wani irin rai ne mai kamshi wanda ba taɓa jin irinsa ba sai a ce wane ɗan wane ne ai yau ya cika don haka a roƙa maka gafara aje can a wanke ka nan watakila kuma ana ta kuka ko makamancin haka to haka fa idan ɗan ɗayan hagun ne Allah ya kiyaye mu ba za mu faɗe shi ba don mu cika da imani da kyau don wa mu cika karatun namu da ainihin wato kyakkyawa cikawa don haka ‘yan uwa mala'ikan zai to tare da waɗanda suke raka shi to wani lokacin sai a hakaito aikin nasu gaba ɗaya sun zo sun raka shi sai a ce gaba ɗayansu wani lokacin kuma sai a ce shi kaɗai saboda shi yake mu basharar wani lokacin a jingina wa Allah saboda Allah shi ya yi umarnin dan da ba dan Allah ya ce ba da babu wanda za a iya ɗaukar ransa ina fata mun fahimta akwai cikakken bayani a ƙarƙashin haka kada mu gudu mu kwana a nan akwai ɗauraya akan wannan aya insha Allah gobe sai mu tashi akan ta da izinin Allah a gabanin mai gintse wannan karatu namu muna maraba da ainihin wato a manyan bakinmu da suka kawo mana ziyara a yau a hannuna na dama akwai ainihin wato babban malaminmu kuma babban alkali a wannan jiha tamu alkali ainihin wato rabiu wanda shine babban alkali a upper shari'a court da ke daura kenan ko algabata malam muna godiya muna kuma Allah ya mai da ku gida lafiya Allah ya saka muku da alkhairi sannan eh ai shi malam babban yaya ne malam Ahmad um, Mahmud Adam kani yake ga Jafar Mahmud Adam rahimahullah kani ne a wajen babban malamin mu shahidus sunna da izinin Allah Sheikh Jafar Mahmud Adam malam ahmad mahmud adam sunansa kenan allah ya saka da alkhairi a kusan tun gabanin na zo muke ta waya yake cewa insha Allah za su zo a kawo ziyara kuma gashi sun cika alkawari Allah ya saka muku da alkhairi ko ba ku ga yau Qur'anin na yana dan jajja da baya ba ina fata mun fahimta ai kun san wannan gida Allah ya ji kan malam dai Allah ya masa rahama wato abinda da yawa su ba sani ba shine silar zuwa ta daura ban taba sa kafa ta a daura ba sai silar dangantakar malam ja'far rahimahullahu ta'ala da malam abdul wahab na'am lokacin da su imam malam hassan Na'am.
suka je a markazul huda wajen neman wanda zai gabatar da tafsiri malam abdulwahab ya kira wani akan cewa lalle zan zo daura domin raya wannan yan uwantaka tsakaninsa da aminantaka da take- da take tsakanin malam abdulwahab da kuma sheikh jafar mahmud adam kuma alhamdulillah muna ganin da izinin Allah duk abin da muka aikata a nan zai je sadaka ce mai gudana kai tsaye ga shahidu sunna bi idnillah Sheikh Jafar Mahmud Adam Ubangiji Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya albarkaci bayansa sannan mu kuma da waɗanda muke raye ubangiji Allah ya tabbatar da digadiganmu akan ainihin wato aikin daidai ya sa mu cika da imani mu haɗu da su da izinin Allah a cikin jannatul firdausi malam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya mai da ku gida lafiya Allah ya bar zumunci Allah ya bar kauna Allah ya sa mu wanye lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah Masha Allah.